بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Bangazi a yau ranar litinin 27 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya dace da shidda ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya satin da ya gabata mun tsaya kan aya ta goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran a yau za mu tashi aya ta goma sha biyar da fadda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله مدوكاكين سركي قل أنبئكم بخير من ذلكم قل كتي مسياكي من ذا الله سيرا من الله سبت أجريشي كتي دسو أنبئكم بخير من ذلكم shin ba za ku so in ba ku labarin mafi alkhairi game da abin da aka ambata ba imana ayar da ta gabata ta yi bayani game da abin da shafi al'amari na rayuwar duniya wanda Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب da Allah ya ambato waɗannan al'amuran na rayuwar duniya na mata da ‘ya'ya da dukiya mai ɗimbin yawa ta zinariya ko azurfa ko kuma dawakai na ƙawa da ado da kuma dabbobi na gida da kuma amfanin gona sai Allah ya ce waɗannan gaba ɗaya ɗan jin daɗi ne na kaɗan na rayuwar duniya amma abin da ke wurin Allah maɗaukakin sarki shine mafi alkhairi shi ne ya fi wurin Allah maɗaukakin sarki mimma abinda Allah ya tanada abinda Allah maɗaukakin sarki tanadinsa na gidan aljanna da abinda ta ƙumsa na ni'imomin da ke ciki shi ne mafi alkhairi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce musu a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum shin ba za ku so in ba ku labarin mafi alkhairi na daga abin da aka ambata ba lillazina taqaw inda rabbihim lillazina taqaw ya tabbata lillazina taqaw ga wanda suka ji tsoron Allah madaukakin sarki inda rabbihim a wurin ubangijinsu lillazina taqaw khabar ne muqaddam jannatun sai kasance mubtada ne muakhar sai aka gabatar da khabar akan mubtada dan a nuna iyakantuwa abun kadai ga wanda suka yi imani bi ma'ana wanda suka yi imani ne kadai za su samu wannan gajiya a wurin Allah madaukakin sarki jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu suke gudana kalkashin ta jannat jam'i ne na janna wanda asalin janna shine albustan garka an sanya mata sunan aljanna ne saboda abin da take na suturta wanda ya shiga a cikinta wanda ya shiga a cikinta za ta suturta shi ta sa ya ɓuya tsakankanin itacenta da kuma ababen marmarinta da suka cakuɗe da shura ina fata mun gani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa min dunihima jannatan wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji shi madaukakin sarki yana da jannatan jannatan shine gonakai na ni'ima da jin daɗi wanda zai muruwa a cikinsu kana duk wanda suka yi takawa ga Allah suka sanya tsoron Allah ya kasance musu a matsayin shamaki da zai kare su daga abkawa a cikin gidan wuta to suna da jannat gonakai ko kuma lambuna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana kalkashinta khalidina fiha abada ko khalidina fiha su ababan dawwama ne fiha a cikin gidan aljanna da ni'imomin da ke cike wa azwajun mutahhara sannan suna da mataye mutahharatun masu tsarki idan aka ce mataye masu tsarki shine tsarki hissi da tsarki ma'anawi tsarki hissi shine ba su da datti tare da su ba sa bawali ba sa bayan gari ba sa jinin haida ko kuma nifasi ina fata mun gane ba sa kaki ba sa tofi ba sa yin majina sannan tsarki ma'anawi babu keta babu hassada babu takurwa tattare da su gaba ɗaya ina fata mun gane duka an cire musu wani damuwa da kuma hassada da ƙeta tsakankanin su kasantuwan mutum ɗaya na da mataye masu yawa a cikin gidan aljanna kaga wannan ita ce ƙarshen ni'ima ya kasance matar da zaka zama da ita ba ta da datti ko guda la jinin haida la nifasi la bayan gari la bawali babu kaki babu tufi babu fitar da majina ina fata mun gane su ne azwajin mutahhara wa ridwanun min Allah sannan kuma da yarda ta musamman min Allah daga Allah madaukakin sarki wannan duk za su tabbata ga wanda suka yi imani da Allah ridwanun min Allah akbar kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul tauba bi ma'ana girma na jin daɗi da moruwa gaba ɗaya bai kai girman Allah ya ce ya yarda da ku duk abin da za ku samu na ni'imomi a cikin gidan aljanna da moruwa da jin daɗi bai kai jin daɗin Allah ya yarda da ku bai ce ya aminta da ku shi yasa Imam Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a garshe ce Allah madaukakin sarki zai ce uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum min ba'dihi abada ya ku yan gidan aljanna zan halatta muku yardata ba zan taba fushi da ku ba bayan wannan yardar har abada wannan ya fi komi mai ruwa a cikin gidan aljanna imamu hakim ya fitar da hadisi da ibnu hibban da sanadi mai inganci an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan gidan aljanna suka shiga gidan aljanna yaqulu Allah azza wa jal sai Allah madaukakin sarki yace hal tashtahuna shay'an fa azidukum shin kuna buƙatar wani abu kuna sha'awar wani abu in dada muku fa yaquluna gaba ɗayan sai su ce rabbana ma fawqa ma a'taytana ya ubangiji ai babu wani abu sama da abin da ka bamu mun wadata kenan qala sai Allah ya ce da su fa yaqulu ridwani akbar yarda ta a gare ku ita ce mafi girman duk wata ni'ima a cikin gida can ce Allah ya da su ba zai taɓa fushi da su ba har abada Allah samu daga cikin wanda za su shiga gidan aljanna su muru da abin da ke cikin ta na ni'imomi daban-daban wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne bil ibad game da bayin shi gaba ɗaya su ya san abin da suke aikatawa kwararre ne wurin tantance na kirkin su da na banzan su da mai aikin kirki da wanda baya aikin kirki dan ya sakanya musu da sakamakon aikin su gobe alkiyama sai Allah ya ce الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah ya ce allazina yaquluna rabbana waɗannan dissufofin mutanen nan ne da aka ambata da Allah zai musu gaji a cikin gidan aljanna na daga cikin sufofinsu allazina yaquluna rabbana waɗannan wanda suke cewa rabbana ya ubangijin innana amanna lalle kan mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu me yasa zaka gafarta mana zunubanmu sababin mun yi imani mun yarda da kai subhanahu wataala za mu bauta maka za mu ɗayyanta ka da bauta mun yi imani cewa annabi muhammad manzan ka ne saboda haka ya Allah gafarta mana zurfan kaga wannan shine tawassuli da aikin alkhairi kaga nan sun yi tawassuli da mi imani akan Allah ya gafarta musu zunubansu kaga yana ɗaya daga cikin ababen da ake yin tawassuli da su dan a dace da gafar ubangiji shine ayyukan alkhairi faghfir lana dhunubana dan haka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azaban wuta as-sabirina masu haƙuri as-sabirin jam'i ne na as-sabir bi ma'ana masu haƙuri wurin yin da'a ga Allah madaukakin sarki masu yin haƙuri wurin barin saba ma Allah madaukakin sarki sannan masu yin haƙuri game da abin da Allah ya kaddara a gare su dan as-sabru lughatan shine al-habsu kamewa habsu nafsi anil jaz'i kame rai daga raki wal lisani anit tashakki kame harshe daga kai kara wal jawarih amma harrama Allah da kame gaban jikinka daga dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya harrama ta maka ya hana ka aikata shi yasa hakuri nau'i uku ne mafi falalansu mafi girmansu shine haƙuri wurin yin da'a ga Allah madaukakin sarki dan yin da'a ga Allah madaukakin sarki abu ne mai wahalin gaske sai ka yi haƙuri ka lallashi zuciyarka wurin yin hakan ka nemi taimakon Allah sai Allah ya taimaka maka salloli guda biyar a cikin lokacinsu tare da liman abu ne wanda yana buƙatar haƙuri ko ba haka ba babu kamar sallar asuba kana jin barci kana hutawa sai ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah hayya ala sala hayya ala falah kaga dole in ba ka lallashi zuciyarka ba ka hankurtar da ita ba za ka ita shi ba kai sallah amma sai ka lallashe ta ka ba ta hakuri duk zafi duk sanyi duk tsananin iska da duk yanayin da aka samu kai akai sai ka tashi ka je kai sallah tare da liman a masallaci haka azumi zaka kame bakinka daga barin ci da sha za ka kame kanka daga barin sha'awar da ke da ke tare da kai a cikin jikinka duka ka kaurace musu saboda Allah kaga wani abu ne wanda yake buƙatar haƙuri da lallashin zuciya wurin aikata haka kame kai game da koko yin ƙoƙarin aikata dukkanin nau'in ta'at gaba ɗayansu ababe ne da suke buƙatar haƙuri shi yasa yin haƙuri wurin da'a ga Allah shine mafi falalan haƙuri daga cikin kashe-kashen haƙuri abu na biyu yin haƙuri wurin kamewa game da aikata abin da Allah ya haramta ran kana so zuciya kana bukata me ya hana ka Allah ya haramta tunda ko ya haramta ka haƙura ka bari wasu sun aikata saboda basu haƙo basu lallashi zuciya su ba suka aikata sabon tare da cewa da kai da su duk kun yi tarayya wurin san aikata sabo saboda wuta an kewaye ta gaba ɗaya da abin da rai ke so yake bukata yake kauna ina fata mun gani su ne sabon Allah kuma zuciya ta fi maini da karkatawa zuwa ga saba mu Allah amma sai ka haƙura ka dage ka bari saboda shi tsoron Allah madaukakin sarki sannan kaso na uku daga cikin kashe-kashen haƙuri shine yin haƙuri akan abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka daga cikin ababe masu takurawa da damuwa a kaddara maka rashin lafiya kai haƙuri a kaddara maka rishi na ɗa ko ɗiya ko mahaifi ko mahaifiya kai haƙuri kai asaran dukiyanka kai haƙuri da makamantarsu yana kaga ana buƙatar mutum ya kasance mai haƙuri cikin lamarinsa gaba ɗaya shine daga cikin sufofin mutanen kirki as-sabiri masu yin haƙuri was-sadiqina da masu gaskiya gaskiya shine kasance kana mai gaskiya tsakankaninka da ubangijinka madaukakin sarki ko mai gaskiya tsakankaninka da kanka ko mai gaskiya tsakankaninka da sauran mutane yin gaskiya tsakankaninka da ubangijinka shine ya kasance kayi imani da shi kana bin abin da ya ce ka aikata kana nisanta abin da ya hana ka ina fata mun gane duk abin da ka san wani aiki ne na alkhairi da Allah ya ce ayi kana kokarin ka yi shi gwargwadon iyawa duk abin da Allah ya ce nisanta shi ka bar shi za ka bar shi nan take ka nisance shi kaga wannan kayi gaskiya tsakankaninka da ubangijinka sannan gaskiya tsakankaninka da karan kanka shine kai kokarin ganin aikata duk wani abin da zai sa ranka ya amfana nan gidan duniya kuma ya tsira daga azabar Allah gobe alkiyama ka rika yin kokari wurin da'a kokari wurin yin biyayya duk wani abin da ka san zai sa ranka ka samu sa'ada kwanciyar hankali da hutu gobe alkiyama kaga ka aikata wannan abu kaga shine as-sidqu ma'an nafsi kenan sannan akwai as-sidqu ma'al khalq yin gaskiya tsakankanin ka da sauran mutane da zaman to kai mai gaskiya ne wurin magana kai mai gaskiya ne wurin aikinka kai mai gaskiya ne in an nemi shaida a wurinka za ka ba da shaida ta gaskiya ba za ka yi ha'inci ba za ka yi yaudara ina fata mun gane kenan wannan shine as-sadiqi masu gaskiya wadda yin gaskiya yana daga cikin sufofi na mutanen kirki masu nagarta a wurin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidqi ina koran ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir so da yin gaskiya yakan shiryar da mutane zuwa ga yin da'a da yin ayyuka alkhair kenan ka kun ya zama to kai mutum ne mai gaskiya a san ka da gaskiya ba da ƙarya ina fata mun gane idan ka kasance cikin masu gaskiya sai Allah ya hada ka daga cikin wanda za su taso masu gaskiya gobe alkiyama wanda matsayi ne babba daga cikin matsayi wanda Allah ya tanada game da masu gaskiya gobe na kiyama shi yasa kaga wasu daga cikin bayan Allah ake ce musu masu gaskiya ko Abubakar sai ya ce mi As-Siddiq me yasa ake ce mishi As-Siddiq shine farkon wanda ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi cikin duk abin da Annabi ya zo da shi na addini ko ba haka ba sannan Maryamu ma ana ce mata mi As-Siddiqa mai gaskiya ita ma shi yasa dai gaskiya sifa ce mai kyau da ya kamata a ce mutum ya sifan da rai wal qanitina al qanitin shine al qunut al qunut shine dimanta yin da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki sune al qanitin masu yawan da'a ga Allah madaukakin sarki wal munfiqina da masu ciyar da dukiyoyin su ciyar da dukiya kashi biyu ne ko ya kasance ka ciyar da dukiyanka ta hanyoyin alkhairi wanda hakan zai sa ka samu makana da matsayi mai girma a wurin Allah madaukakin sarki daddin abin da ka ciyar da shi da gaske dan Allah dan neman yardar Allah da neman kusanci a wurin shi Allah sai sa kan ya maka kan wannan ciyarwar da kai ya tanada maka ladan gobe alkiyama balma duk abin da kuka kashe kuka ciyar fi sabilillahi fa huwa yukhlifuhu Allah zai mai maka gurbin abin da ka ciyar fi sabilillah ya baka nan gidan duniya lullunka maka gobe alkiyama kuma ya baka lada shi yasa annabi ya ce ma na qasat sadaqatun min mal ai sadaka ba ta rage dukiya habbaka ta take da duk mai ciyarwa Allah zai bashi duk mai ciyarwa dukiyar shi za ta rika bunkasa tana da duwa shi yasa yana daga cikin sufofin su suna ciyarwa wal mustaghfirina bil ashar sannan suna neman gafarar ubangijinsu bil ashar a lokaci na as-sahar as-sahar shine karshen dare ina fata mun gane Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad sarwaito da hadisi sarwaito hadisi daga Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man za Allah tsira da mun Allah sabbata a gare shi yace yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu laylatin ila kullu laylatin ila ila sama'id dunya ubangijin madaukakin sarki yakan sabka zuwa sama ta duniya hatta yabqa thuluthul laylil akhir ba zai gushe ba yana nan har sai lokacin thuluthul layl al akhir kaso ɗayan uku na dare ina fata mun gane ubangiji yakan sabko a wannan lokacin yaya yake sabkowa ni da kai babu wanda ya sani sai shi ina fata mun gane amma ya ce yana sabkowa eh yana sabkowa saboda shi ce yana saukowa bayan da zai mace baya saukowa bayan ya ce me yana saukowa wannan shine aqida ta ahlus sunna ina fata mun gane kar ka shiga cikin wani tunani ka shiga cikin falsafan masu falsafa su bata maka lokaci su ce maka ai kaso uku na dare na ƙarshe in nan nijar wanga yar ne wata ƙasar safiya ce wannan sabka ta ubangiji ba irin sabka ta bawa ba ce wale da za ka rinka kaddara mata nan dare ne nan safiya ne Allah ya ce ya sabka zai sabka kuma ba abin da ke gagara Allah ya sabka a duk duniya cikin kashi-kashi ɗayan ukun dare na ƙarshen dare ina fata mun gane Allah ba mutum bane Allah ba halitta bane ya yake sabka babu wanda ya sani sai shi yana sabka eh me yasa yana sabka annabi ya ce yana sabka kuma sabka da ma'anar sabka ba ka ce rahama shi na sabka ba a'a shi din ke sabka subhanahu wataala ina fata mun gane fa yaqulu sai Allah ya ce man yad'uni fa astajiba la wa zai roke ni in karba masa bukatarsa wa man yas'aluni fa u'tiya wa zai tambaye ni in ba sa burinsa wa man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai nemi gafara ta in gafarta masa kaga wannan shike nuna falala ta as-sahar mutum ya tashi a wannan lokacin bayan gabatar da qiyamul layl da abin da ya gabatar na ibadu masu kyau sai ya tsayaye ta neman istighfari yana roƙon Allah ya biya masa bukatucinsa a wannan lokaci Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Amr daga Amr ibn Abasa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da mutunci Allah subhanahu a gare shi yace aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir mafi kusancin kasantuwar bawa da ubangijin shi shine karshen dare fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah idan ka san ka iya ka kasance daga cikin masu ambatan Allah fi tilka sa'a a cikin wannan lokacin fa kuntu ka kasance mafi kusancin lokacin da bawa ke kasancewa kusa da ubangiji shi shine karshen dare in ka yi kokari ka tashi daga cin masu ambatan Allah karatun alkur'ani ne kake hailala ne kake yi salati ga manzo Allah ne kake yi kokari kai a daidai wannan lokacin saboda lokacin da bawa ke samu kusancewar ubangiji shi Allah samu dace ibn jarir ya fitar da hadisi da sanadin shi an ibrahim ibn hatib an abihi daga babansa kada yace sami'tu rajulan fi sahar fi nahiyati almasjid yace naji wani mutum daidai lokacin sahar karshen dare kenan a gabar masallaci wa huwa yaqulu yana cewa rabbi amartani fa fa ata'tuka ya ubangiji ka fure ni kuma na maka da'a na maka biyayya wa hadha sahrun ya ubangiji wannan lokaci ne na sahar faghfir li ka gafarta min zunubaina fa nadartu yace ina duba fa idza huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu ina duba in hanga sai naga abdullahi ne dan mas'ud Allah ya yarda shi wanda ke nuna kaga wannan lokaci lokaci ne mai falala kar ka yarda a barka baka ambatan Allah a daidai wannan lokaci ka tashi kai ta tasbihin ka ka tashi kai ta hailalan ka ka tashi kai ta salati ga manzon Allah ka tashi kai ta neman gafara kana ga yin bukatocin ka wurin Allah madaukakin sarki ya zuwa lokacin da za a salatu khairu minan nawm alfijir ya keto kenan kai alwala kai raka'atul fajr ka je ka samu sallah a masallaci tare da imam Allah samu dace sai Allah ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ألا تشهد الله أنه لا إله إلا هو Allah madaukakin sarki ya shaidi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi kadai subhanahu wataala shaida ta Allah madaukakin sarki ta kumshi abu biyu shaida ta magana sabkar da alkur'ani mai girma zuwa ga manzanni da annabawa gaba daya na su gaya ma bayan shi cewa babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shahidallahu annahu la ilaha illa ina fata mun gane shi yasa Allah madaukin sarki ya turo manzanni dan su sanar da bayan shi cewa babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai madaukakin sarki shi kadai ne a rububiyarsa shi kaɗai ne a uluhiyarsa shi kaɗai ne da sunayensa da sufafin shi subhanahu wata'ala babu wani ɗaya daga cikin halittunsa da ke tarayya da shi cikin abin da yake banta da shi subhanahu wata'ala ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce wa laqad ba'athna wa fi kulli ummatin rasul haqiqan mun turo a cikin kowace al'umma rasulun manzo me yake ce ma al'umma shin yazo ani ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu taghut ku nisanci bautar taghut haka ne ko ahadul kitabu ma da kuka ga suna yin shirka da Allah madaukin sarki ba haka aka kore su da yi ba wama umiru illa liya'budu Allah ko mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyim sannan abu na biyu shaidar Allah madaukakin sarki na cewa shi kadai ne baya da abun bauta ta fuska ayyukansa subhanahu wataala Allah ya yi wasu ayyuka ya bari wanda ayyukan nan shaida ne da ke nuna cewa shi kaɗai ya cancanci bauta halittar sammai da halittar ƙasa kashewa da raya sabkar da ruwa daga sama fitar da tsirrai wannan alamomi ne gaba ɗaya da ke nuna cewa Allah nan dai shi kaɗai cancanci bauta baya da abokin tarayya cikin bauta shine shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ika haka mala'ikun Allah sun shaida sun tabbatar babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa ulul ilm da ma'abuta ilimi malamai kenan wannan shi ke nuna falalan masu ilimi malaman addini kaga Allah sai na uku da su bayan shaida shi shi subhanahu wata'ala da shaidan mala'ikunsa na uku sai shaida da malamai malaman addini da suka karanci addini ina fatan mun gane arrabbani yuna kenan masu kokarin aza mutane akan tafarkin gaskiya masu kokarin koya ma mutane tauhidi da alakanta su da ubangiji kai tsaye subhanahu wataala su da kansu sun shaida babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah malamai suka ce wannan shike nuna falalar ilimi da malamai ina fatan mun gane falalar ilimi da wa da malamin addini su ne na uku wurin shaida cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala qa'iman bil qist Allah tsike da adalci subhanahu wa ta'ala la ilaha illa hu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi al azizu mabuwayin sarki da babu abin da ke gagararsa al hakim mai hikima cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa kaga nan ma sai aka maimaita la ilaha illa hu dan a ƙara ƙarfafa maka ka gane cewa babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah duk wani wanda ba Allah ba duk irin matsayinsa da kusancinsa a wurin Allah sawa'un cikin annabawa da manzanni yake ko cikin mala'ika daga cikin mala'iku yake ba ya da haƙƙin bauta ko da dai muska da zarratin ina fatan mun gane wane ne ke da haƙƙin bauta Allah shi kaɗai madaukakin sarki waninsa bai cancanci bauta ba duk irin yadda yake da girma da kusanci a wurin Allah madaukakin sarki inna dina inda Allah islam lalle addini karbabbe da za a baka sakamako akan yin sa a wurin Allah al-islam shine addinin musulunci duk wani addini wanda ba addinin musulunci ba da zaka bauta ma Allah da shi ka mutu zaka mutu ne kan kafirci ba zaka samu sakamakon bautar ka ba a wurin Allah madaukakin sarki sai ne musulunci shi kare shi yasa Allah wani wurin yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda zai nemi wani addini wanda ba addini musulunci bai rike shi a matsayin addini falan yuqbala min har abada da dai ba za karba masa sakamakon wannan addinin da ya ba a bashi lada a wurin Allah wa huwa fil akhirah kuma shi gobe alkiyama idan an tashi alkiyama min alkhasirin yana daga cikin wanda suka yi hasara suka tabi ba su da sakamako ko guda a wurin Allah shi yasa kaga addini na gaske shine wani addini kenan addinin musulunci babu wani kristanci babu wani yahudanci babu wani maguzanci addini daya daya ne shine addinin musulunci ina fatan mun gane annabawan Allah duka musulunci suka yi tun daga annabi adam ya zuwa ƙarshen su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa makhtalafa alladhina utul kitab da dai waɗanda aka baiwa littafi na yahudawa da kristoci ba su samu sabani ba tsakankanin su illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi ya zo a gare su karara kenan kaga yahudawa da suka ke musulunci kiristoci da suka ke musulunci da su ya su ya su da suka ke junansu wasu na kafarta wasu tsakankaninsu wasu na fifita wasu tsakankaninsu sun yi hakan ne tare da ilimi bayan gaskiya ta rage ta bayyana a gare su hakan ya faru ne ta bangaren su bayan bainahu hasada da zalunci tsakankaninsu suna keta suna hasada ya kasance annabi muhammad shine karshen annabi wanda Allah zai turo a doron kasa sun so ya kasance cikin yahudawa ko sun so ya kasance cikin kiristoci Allah ya ƙi ya zaɓe shi a cikin larabawa hakan yasa suka yi hasada suka yi ƙeta suka ƙi su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sun san shi fiye da yadda suka san ƴaƴan da suka haifa da cikunansu yana nan a rubuce a cikin littafinsu Allah ya gaya musu ya bayyana musu amma saboda keta da hasada da sai suka share suka shafe duk wata aya da take bayanin cewa ayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man yakfuru bi ayatillah duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah madaukakin sarki fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawa hisabi ne mai gaggawan yin sakamako ne fa in hajjuka Allah ya ce ma annabi idan suka yi musu da kai suka yi jayayya da kai da ƙarya faƙul ka ce da su aslamtu wajhiya lillah ni kam annabi na miƙa fuskata ga Allah madaukakin sarki na sallama ma Allah wa man ittaba'a haka duk wanda ke biyata mabina shi ma ya miƙa ga Allah madaukakin sarki wa qul lil ladina utul kitab sannan ka ce ma waɗanda aka baiwa littafi wal ummiyin wanda aka baiwa littafi sune wa yahudawa da kiristoci ka gaya musu ya manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a Yahudawa da su da Kiristoci saboda su ne aka bai wa littafi ko an ba su littafai da suke aiki da su kafin zuwa annabi Muhammad wal ummiyin ka gaya ma al ummiyin su ne mutanen da ba su karantawa ba su rubutawa su ne larabawan makka ka gaya musu gaba daya a aslamtum ku miƙa wuya ku musulunta ga Allah madaukakin sarki fa in aslamu idan suka yarda suka musulunta suka bi faƙadai ta dau hakikan sun shirya wa in tawallau idan suka ba da baya fa inna ma alaikal bala ka san abin da ke kanka kai manzon Allah sira da mace Allah sabbata gare ka shine isarwa ka isar musu ka gaya musu abin da aka ce ka gaya musu shine fa inna ma alaikal bala wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki yana ganin bayinsa gaba daya ya san me suke yi ya san halayensu ya san na kwarai ya san na banza don haka zai musu sakamako akan ayyuka su gobe alkaya wannan aya tana nuna gamewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin al'ummar duniya sabanin kiristanci da yahudanci da makamantansu addinin annabi muhammad addini ne da ya game dukkanin mutanen duniya ba yadda za a yi ka tsira matuƙar baka bi addinin annabi muhammad ba tsira da aminci allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi mu turo ka sai dan ka kasance jin kai lil alamin ga dukkanin halittu gaba daya ina fata mun gani rahama annabi rahama ce ga dukkanin halittu gaba daya babu wanda zai tsira gobe alkiyama sai da sai wanda ya je da addini annabi Muhammad tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin Allah mulkin sarki yake cewa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira dan ya kasance lil'alamin ga dukkanin halittu nadhiran mai gargadin su ne game da azabar Allah mulkin sarki haka Allah mulkin sarki yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ka ce ma mutane ni kan manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗayan ku gaba ɗayan ku ne manzon Allah ne zo babu na wanda zai tsira in bai imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je da wani addini ba addinin annabi ba sakamakon shi shine gidan wuta gobe alkiyama imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa la yasma'u la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji ni ya shi labari na daga cikin wannan al'umma yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ne ko kuma bin addinin nasaranci thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih sannan ya kuskure ya mutu bai yi imani da abin da aka turo da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance daga cikin wanda za su shiga wuta gobe daya duk wanda ya ji labarin annabi Muhammad ya su sannan bai yi imani da annabi ba har ya mutu akan haka to baya da wata makoma gobe alkiyama sai wutar jahannam in ka ga bai shiga wuta ba sai wanda da dai bai taba samun labarin annabi Muhammad wanda ba mamaki a cikin wannan duniya da muke ci ayi samun wasu mutane kan haka wanda suna cikin wata area da ba su da labarin abin da duniya take tafi a kansa ba su da labarin cewa annabi Muhammad ya so ba su da addini ko ɗaya ma bi ma'ana watakila ma tsarara suke tafiya ba san komi ba na addini to irin waɗannan su ne kawai wani sakamako sana daban na wurin Allah za a jarraba su abu su imtihani wanda ya tsira ya tsira wanda bai tsira ba kuma shiga wata gobe kai ma Allah ya shi ya kare sai Allah ce إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله إن الذين يكفرون بآيات الله للي وأن وندسكي كافر جيم آيوين الله ويقتلون النبيين بغير حق كما سنا كشي النبا وان الله با ترى da haki ba ويقتلون الذين يأمرون بالقسط كما سنا كشي mutanen da suke furu da adalci فبشرهم بعذاب أليم كمس البشر da azaba mai radadi ulaika alladhina habitat a'maluhum irin waɗannan sune wanda ayyukansu suka lalace gaba daya fi dunya wal akhirah anan gidan duniya haka gobe alqiyama wa ma lahum min nasirin ko ba su da wanda zai taimake su daga azabar Allah madaukakin sarki wannan aya zargi ne ga ahlul kitab game da abin da ke faruwa ta bangaren su na aikata manya-manyan laifuffuka masu muni mafi munin ayyukan da suke aikata daga cikin ayyukansu masu muni shine kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba sannan suna kashe duk wani mutumin kwarai da yake yin adalci yana faɗa abin da ke shine da kwarai sai su kashe shi saboda zalunci da haka ne suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya kuma sun yi yunkuri sun yi kokari na su kashe annabi isa alaihi salatu wasalam sai dai Allah ya kare su ya kare annabi isa daga sharrinsu ina fata mun gane dan su so su kashe shi sun yi tawaga ta musamman nan so su kashe shi suna shiga a wurin sai Allah ya doke annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sama da shi sai ya sanya ma ɗaya daga cikin su kamancici ne ta annabi Isa sai suka kashe wannan mutum ina fata mun gane kaga ashe da sun riske shi da sun yi mi da sun kashe shi sun yi kokarin su kashe shi Allah sai ya kiyaye shi shi yasa Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi ba su kashe shi ba Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wa ma qataluhu yaqina Allah ya ce ba su kashe shi bisa ga yaqini ba babu tabba Allah ya riga ya ɗauke shi an kamanta musu shi da wani ne daga cikin tawagarsu suka kashe shi tsammanin sun kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau lalle manzo Allah tsara da mutum Allah subhanahu wa gare shi qala yace ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah mafi tsananin mutane azaba gobe alkiyama rajulun qatalahu nabi mutunan da rajulun qatalahu nabi mutunan da annabi ya kashe sa au qatala nabiyyan ko shi ya kashe annabi sana daga cikin mutanen da za su kowa tsananin azaba gobe alkiyama mutunan da annabi ya kashe da hannunsa ko ya kasance shi mutunan ya kashe annabi wa imamu dalala da jagora na bata malami ne ko sarki ne ko shugaban ƙasa wanda suke foro da aiki mai muni suke batar da mutane su ma sana daga cikin mutanen da za su samu kansu cikin mafi tsananin azaba gobe alƙaya waye kai yawan su a yau wa kai yawan shugabannin da suke kiran mutane zuwa ga bata wa kai yawan sarakunan da suke kiran mutane zuwa ga bata wa ya kai yawan malamai yau da suke kiran mutane zuwa ga bid'a zuwa ga shirka zuwa ga lalaci da tabarbarewa da lalaci Allah ke shi kare wa mumaththilun min al-mumaththilin annabi ce sannan da mutanen da ke kokarin kera wani abu daga cikin halittun Allah yayi wani gumki sawa'un mutum ne ko ɗaya daga cikin dabbobin Allah masu rai kirkira waye da hannunsa ta hanyar kwaba laka ko yi amfani da karfe ko dalma ko ma menene ko roba ya yi kokarin yin ɗaya daga cikin halittun Allah masu rai ko kuma ya zana da hannunsa ko kuma ya saƙa da abin saƙawa wannan yana daga cikin mutanen da za su fi kowa azabar ruwa alƙiyama imamu tabarani ya fitar da hadisi cikin mu'jamul kabir da lafazin ashaddun nas azaba yawmal qiyama mafi tsananin mutane azaba gobe alqiyama rajulun qatala nabiyya mutanen da ya kashe annabi aw qatalahu nabiyyun ko kuma annabi ya kashe shi aw rajulun yudillu an-nas bighairi ilm ko kuma mutanen da yake batar da mutane ba tare da ilimi ba me ya kai yawan sa wannan zamani yau kowa ya zama malami kowa ya zama malami kowa zai zo ya kafa kamerarsa ya ajiye wayarsa ya yi bayani a kan addini ba tare da yana da ilimi da hakikanin abin da ke gaya ma mutane waye kai yawan siya eh babu da kai yawan siya shi yasa sai an kiyaye da'awa abu ne mai falala abu ne mai alkhairi amma yana son taka tsantsan kafin ka kira ka fori mutane da kyakkyawa ka hana su da mummuna tabbatar da ka san haka ka karance shi ka fahimce shi gwalgwadon manufar shara don ka ka batar da mutane nawa ne yau za ku shi sana batar da mutane ka ga mutum zamne da sufa ta malami kuma wallahi bakin jahili babu kaman malam alkarmawi duk wanda ke shuwarin fatawowinsa wallahi zai al'ajabi ya yi mamaki wasan malam alkarmawi ko mai shakakan muryan nan wanda kwanakin baya a cikin ramadan ana ta yawan sa wani magana sa da yi game da kiyamun lele ce in ba ka yi kiyamun lele ba dole bane ka je ka kwanta ka yi ta tusoshin ka haka yace saboda sakarci da rashin sani ya kamata maimakon ka zabar da al'umma wurin yin yin kiyamun lele da neman lada da dagewa da nacewa a cikin wannan wata mai albarka bai ka ce ba dole bane ka je kwanta ka yi ta tusoshin ka wannan mai hankali ya ga magana kuma ka shi fatowin da yake game da abin da shafi aure fa kwanakin na fa cewa yayi macen da take cikin idda aka ga iddata za ta iya tsawo za a yi amfani da ababe na awu na zamani in an gano mafi mahaifarta ta tafce ko ta jidda amanta haka ya ce wallahi wannan ƙarya ce yake shirme ne yake yi idda kasancewa akwai hikima cikin yinta na cewa a tsabtace mahaifa kuma bauta ce ibada ce ina fata mun gane bauta ce ibada ce wadda idan mace tana gidan armi aka sake ta dole sai ta yi idda inda jini take yin idda ta yi jini uku ko tsarki uku in bai maido ta ba sannan ta auri wani in juna biyu ne gare ta da sarki juna binta in ba ta da juna biyu kuma ba ta ganin jini saboda ƙananan shekaru ko manyanta shekara wata uku ne haka shari'a ta bayyana haka alkur'ani ya bayyana amma ka ce za a zo a yi amfani a duba ta hanyar ababen bincike na zamani an ga cikin ta garau ta je ta yi aure macen da aka saki bata kammala idda ba Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ka ce a bincika an ga cikin ta ta je ta aure wani ba wanda zai ga fata sai dan iska wallahi sai wanda bai san menene addini ba mai kokarin batar da al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to irin su yau suna da yawa masu yau da al'umma Allah ke shi kare kenan mutanen da suke batar da mutane ba tare da ilimi sanar daga cikin mutanen da za a tsananta musu azabu gobe alkiyama aw musawwirin yusawwir tamathil ko mai yin hoto da ke yin hoton gumaka duk wanda zai kirkirawa ko ya zana ko ya saka zai shiga a cike wasu malaman ma suna ganin har wanda zai yi amfani da kamera numeric ce salula da makamantansu shi ma zai shiga a ciki wasu malaman suka ce shi ba zai shiga a ciki ba kenan matsala ce ta kamera da video da ke da kai sabanin malamai a ciki ina fatan mun gane kuma kona daga cikin su yayi kokarin shi ba dan san rai bane so yake nuna mutane gaskiya ijtihadin shi yayi kokari ya gano menene daidai ga mu mutane shi yasa ga mas'ala ba daga cikin mas'alar da ake tsananta ma mutane balle har ya kai wani ya bid'antar da wani ko ya nuna cewa ba mutane kirki bane wanda ke ganin fatawan malaman da suka ce ya halatta ta gamsu ya gamsu da ita ta hanyar dalilan da suka zana babu laifi ya bi su wanda ke ganin fatawan malaman da suka haramta ya yi nutsuwa da ita ya yi gamsuwa da ita babu laifi ya bi su cikin su bin kan wani ya zargi wani ko ya zargi wani akan abin da ya bi na fatawar wasu malama ina fata mun gane kenan kaga mafi tsananin azaba gobe alkiyama shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi wannan kuma sifa ce ta ahlul kitab sunan yahudawa Allah ya kirshe mu kai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim ka musu abu albishir da azaba mai radadi ulaika alladhina habitat a'maluhum wadannan ko wadancan an an yi ishara gare su da abin da ke nuna suna nesa dan walakanta su da kaskanta su ulaika kun ga wadancan masu wannan sifofin alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah sai ne wanda ayyukansu suka ruguje suka lalace a nan gidan duniya ba za su amfani su ba haka gobe alkayam ba za su samu sakamakon ayyukansu ba wa malahum min nasirin sannan ba su da wani wanda zai taimake su ya kare su daga azaba Allah gobe alkayam sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب sun ba ka gani ko ba ka da masaniya game da waɗanda aka ba su wani kaso minal kitabi na littafi yuda'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki shine alqur'ani mai girma li yahkuma bainahum domin ayi hukunci tsakankanin su ko domin yayi hukunci tsakankanin su thumma yatawalla fariqun minhum sannan sai ka samu wani bangare daga cikin su sun bada baya wa hum mu'ridun sana masu kin karbar abin da ake ga musu sunan hukunci sun yi tawalli sannan sun ba da baya zalika bi annahum qalu lan tamassana nar sakamakon yin haka da suka yi shine fadar su lan tamassana nar da dai wuta ba za ta taba shafa mu ba ba za a mana azaba ba a cikin ta illa ayyamun ma'dudat sai wasu ƴan kwanakai abin kididdigawa kuma na abin da suka ce kenan wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyamun ma'dudat sai wasu ƴan kwanakai abin kididdigawa sati guda wasu malamai suka ce kamar kwana arba'in wanda suka yi suna bauta ma wannan dan maraƙin da samiri ya tsara musu in ma an azabtar da su a cikin wuta ba zai wuce kwana arba'in ba a cikin ta wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru ya ruɗe su fi dinihim a cikin addinin su ma kanu yaftarun abinda suke faɗa na kiran ƙarya wagga maganar da suke yi suna maimaita yau da gobe sai ta ruɗar da su suka tsaya akan kafircin su suka ƙi su yi imani da Allah suka ƙi su yi imani da manzon Allah suka ƙi su yi imani da gaskiya suna bata baya saboda wagga magana da suke faɗa cewa ba za a azabtar da su ba a cikin wuta sai wasu ƴan kwanakai ke daddugu Allah ya ce fa kaifa idza jama'nakum li yawmin la rayba fi to ta yaya za su kasance yaya halin su zai zamo idan muka hada su a cikin yinin da babu kwankwanto cikin faruwa shine zin tashin hankali wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat sannan kuma a sakan yama kowace rai ma kasabat abinda ta aikata a nan gidan duniya wahum la yuzlamun su mutane ba za a zalunci su gobe alqiyama za a sakan yama kowa ne gwalgwadon abinda ya aikata na alkhairi alkhairi na shafi shafi yana abinda suke faɗa ba gaskiya bane halin su a wannan yinin zai kasance abin tausi zai kasance masu yin nadama a yayin da nadama ba za ta amfane su abinda suke faɗa ba gaskiya bane ba Allah zai musu sakamako ne akan ayyukan da suke aikata duk wanda ke kafirce mu Allah sakamakon shi gidan wuta kuma idan ya shige ta khalidan mukhalladan fiha zai dawwama zai tabbata a cikin ta babu wata rana daga cikin ranakun da za a samar da shi daga barin wuta Allah ke shi kai sai Allah ya ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مم.
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير مم.
تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah ce kulillahumma ka ce musu ya ubangiji malikal mulk mamallakin mulki gaba daya tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki man tasha ga wanda ka so daga cikin bayinka wa tanzi'ul mulka mimman tasha kakan kwace mulki da wanda ka so daga cikin bayinka wa tu'izzu man tasha ka kuma karfafu wanda ka so ka bashi buwaya wa tudhillu man tasha ka kaskantar da wanda kake so daga cikin bayinka biyadikal khair alkhairi gaba ɗayansa yana cikin hannunka subhanahu wa ta'ala innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai cikakken mulki ne babu abin da ke gazar tulijul layla fin nahar kai ke shigar da dare fin nahari a cikin yini shi yasa sai kaga a wani lokacin dare ya fi tsawo sama da yini saboda Allah ya shigar da daren a cikin yini ina fata mun gane kamar irin lokacin sanyi sai kaga dare ya fi tsawo yini kuma gajere ne wa tulijun nahara fil layl sannan kai ke shigar da yini a cikin dare shi yasa sai kaga a wani lokacin yini ya fi tsawo sama da dare saboda Allah ya shigar da wani yankin yini a cikin dare ko wani yankin dare a cikin yini ina fata mun gane kamar lokacin zafi sai kaga dare dan gajere amma yini yana da tsawo ga rana tana da zafi wa tukhrijul hayya min al-mayyit sannan kakan fitar da rayayye min al-mayyit daga matacce rayayye daga matacce shine malamai suka ce Allah yakan fitar da kaza a cikin kwai halin kasancewa kwai abu ne matacce wa wa tukhrijul mayyita min al-hayy sannan kana fitar da matacce min al-hayy daga mai rai shine kaza kuma ta yi kwai kaza ai raye ce raye ce ko za ta yi kwai shi kuma kuma matacce fi nihaya kuma wannan matacce ya fitar da kaza ko kuma kashin dabino ya fitar da iccen dabino kuma dabinon shi ke fitar da kashin dabino wasu malamai suka ce wannan rayuwa ana nihin rayuwa ce ma'anawi bi ma'ana kafiri zai iya haifar ɗan da yake mumuni ne kuma ba za a iya samun akasin haka mumuni ya haifar ɗan da yake kafiri ne wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab sannan kana arzutar da wanda kaso bighairi hisab ba tare da hisabi ba sai Allah ya ce لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه Mm.
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin la yattakhidhul mu'minin mu'minun mu'minai ba za su taba rikar kafirai ba awliya'a min dunil mu'minin ababan so da kauna banda ƴan uwansu masu imani ba za su taba yin haka saboda wannan la la ce nahiya tattakhidhu sai zanto fi'lun mudari'in majzumun bilan nahiya an mishi kasara ne liltiqa istakinain saboda ana jin tsoron sukuni biyu su ci karo alkafiri sai zamanto maf'ulun bihi al-awwal awliya shi kuma maf'ulun bihi al-thani mu'minai na gaske ba za su taɓa riƙar kafirai ba masoya abin taimaka ma kuma bayan su sauran ƴan uwansu mu'minai ina fata mun gane wannan hani ne da ke nuna haramcin musulmi ya so kafiri mumuni ya jibanci kafiri ya taimaka ma kafiri akan ƴan uwanshi musulmi ko ya rike kafiri abin neman taimako lokacin da ke so in yake ko wani abin da ke kama da haka duka guda biyu musu dace ka so shi ka ji kana kaunar shi ka taimake shi akan ƴan uwanka masu imani ko ka so kafiri tare da ɗan uwanka mai imani ka gama soyayya wuri guda ko kuma ya kasance ka nemi taimakon kafiri ma duka bai dace ba wannan ayat gaba ɗaya bayanan da take kenan la yattakhidul mu'minina al-mu'minuna al-kafirin mumunai ba za su riƙi kafirai ba auliya a masoya abin kauna wanda za su dinga gaya musu sirrinsu ko su taimake su yadda suke neman taimako min dunin mu'minin banda yan uwansu mummune su kyale yan uwansu mummune ba zai taɓa faruwa wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya kasance yana son kafiri yana kaunatar sa sabanin son dan uwansa mumuni falaysa min Allah fi shay'in baya ba shi kin ba kowa bane a wurin Allah ba shi ba Allah babu Allah babu shi Allah ke shi kare wanda ke nuna muni na kashi a ranka kana son kafiri muni na kashi a ranka za ka iya taimaka ma kafiri a kan 'yan uwanka musulmi ko ka nemi tallafi da agaji a wurin kafiri kafirai fa masoyan juna ne yadda kafiri ke nuna maka yana ƙaunaka ya fi son ɗan uwan shi kafiri sama da kai ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ددai yahudawa ko kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba sai in ka bar addini ka tabi addinin nasu ina fata mun gane kar ku ga duniyar kafirai suna ta rikici tsakankaninsu suna ta hayaniya tsakankaninsu idan ta rikice ta rincabe tsakankaninsu da musulmi za su goya ma 'yan uwansu kafirai akan musulmi duk da suke da sabani a kansu ina fata mun gane shi yasa mumuni shine dan uwan mumuni mumuni ba zai kaunaci kafiri ba ba zai so shi ba ba zai taimaka masa ba ina fata mun gane haka ba zai nemi taimako a wurin sa ya kyale dan wasa mumuni shi yasa hakan ba zai taba faruwa ba sai a mutanen da ba musulmi bane amma yau ka zo ka ga yadda al'amarin mutane lalace sakamakon kalle-kalle na ƙwallo da makamantansu ya sa mumuni yana ƙaunata kafiri balma akan kafirin nan zai iya kashe ɗan shi musulmi hakan bai faruwa nawa ne yau za ka ga wasu sun yi walima saboda wani kafiri ya sabi arni ɗan arniya nawa ne za su yi fada hadda makamai a shi wasu ciwo tsakankanin masu tsalla musulmi akan wani kafiri dan suna yaban shi yana birge su saboda iya kwallon shi na makamantansu nawa ne yau daga cikin musulmi suke da labarin kafiran duniya yan kwallo da mawakansu suna da tarihin aihuwarsu suna da tarihin iyayensu suna da tarihin kulab-kulab da suka zauna suna da tarihin a ina suke a yanzu me suke yi a zuzu saboda ƙaunatar su suke da bibiyar su da suke amma idan ka tambaye shi wane ne khalifa na farko bayan mutuwan manzon Allah wallahi bai sani wane ne na biyun baya da labari wane ne na ukun baya da labari wane ne na hudun baya da saboda ba su bane a gaban shi arna ne a gaban shi su ya sani su yake kallo su yake yabawa shi yasa zaman su ya tabbata a cikin zukatan shi a kansu zai zage ka a kansu za ku yi faɗa da shi kaga wannan kan ba mumuni bane ba ƙarya yake mumuni ba zai kaunaci kafiri ba tsakankaninka da kafiri adawa ce ina fata mun gane kiyayya ce ta asali ko da ko kafirin ma'aifinka ne za ka ji ba ka sashi a cikin zuciyarka bai hana ka mishi biyayya bai hana ka mishi da'a kamar yadda Allah ya faɗa amma ka ji kana son shi ba za ka so shi irin so da kake ma dan uwanka mai imani ina fata mun gane in dai ba irin so na ɗabi'a ba da ba zai wuce so na musulunci ba wannan da ba amma ka ji kana son shi irin yadda kake kaunatar mumuni dan uwanka da yadda zaka iya taimakon shi akan dan uwanka mumuni wannan ba zai taba kasancewa ba ko da ko ma'aifinka ko ma'aifinka ko ƴan uwanka dan haka mumuni ba zai so kafiri ba ina fata mun gane Allah ya shi kare wa man yaf'al dalika duk wanda yayi hakan ya aikata haka bi ma'ana ya so kafirai ya jibance su ya taimake su akan mumunai ko nemi taimakon su to ba shi ba Allah madaukakin sarki Allah ya barranta da shi shi ma ya barranta da Allah illa an tattaku minhum tuqa sai fa idan ya kasance za ku yi taqiya ne dan ku nuna musu kuna son su a zahiri amma a zukatan ku ba ku son su idan ya kasance kuna wurin da kafarai sun fi ku karfi sun fi ku tanadi za su iya cutar da ku da makamantansu idan kuka nuna musu adawa karara za su iya hallaka ku su cutar da ku a wannan lokacin kun iya a zahiri ku nuna kamar kuna son su amma a zukatan ku kuna tsine musu kuna la'anas ina fata mun gane shine illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku da kansa wa ila Allahil masir ya zuwa ga Allah ne madaukakin sarki al masir makomanku gaba daya zai muku sakamako akan dukkanin abin da kuke aikata ganin cewa lokaci yana zamu dakata abin da ku faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure kuma baccin ka Allah kuma abin da ke kama da ka Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi